ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يوم العشرين ترى قوتنا المحرم جرم زال صلى الله عليه وآله وسلم يبدا da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da sha hudu ko? ko sha uku ne sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. muna ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin min kalamin sayyid al-mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine karatunmu na nawa kenan na 38 138 malam ya ce wa na bi sa'idin al-khudri nan ne ko? ko mun kara baban mun kare ko? babu istihbabi tarki tarafu'i fil libasi tawadu'a baban da yake bayanin mustahabbancin barin wato dagawa a cikin tufafi barin dagawa dagawan wato mustahabi ne mutum ya bar shi tawabu an dan kaskantar da kai mana tarabu shi ne jiji da kai da daukaka nuna daukaka mutum ya bar mi jiji da kai a cikin sa tababin shi tawabu an saboda kankan da kai ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ga bayan Allah ba tare da ya nuna shi wani bane muna ganewa ba na ana so ka bar sa kayanka ba don wani abu ba ba don nuna isa ba ba don nuna ɗaukaka ba ka sa kayanka don dai ka ji daɗi ga rayuwarka kawai duk kyawunsu duk darajarsu duk tsadarsu ka sanya su saboda mi saboda kana jin daɗi kakkasa saboda wata manufa kakkasa don burgewa kakkasa don kuri kakkasa don takama to ana son mutum duk waɗannan manufofin mutum ya gime da su gefe ka sa kawai don ka ji daɗi ga rayuwarka kawai shine tawazu din ba tare da ka nuna kai kowane ne qad sabaqa malan yace ya gabata fi babi fadlil ju'i a cikin baban da yake bayanin falalai yunwa mun karanta falalai yunwa ko wa khushunatil aishi da kuma falalan kaushin rayuwa kuncin rayuwa da tsananin rayuwa shi ma yana da falala ma'ana da abin da kaga Allah ya mabawa to da irin falalar shi kamar yadda wadata take da falala to talauci ma yana da mi falala yunwa ma tana da mi falala komi domin da abin da kaga kanka a ciki Allah ya maka yi to yana da falala amma ba za ka samu wannan falalar ba sai ka neme ta wurin Allah to can baya ya gabata a cikin baban da yake bayanin falalai yunwa da falalin kuncin rayuwa jumalun waɗansu maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam tata'allaqu bi hadha babi wadanda suke da alaka da wannan babin da muke ci mana cikin su an yi bayanin kankan da kai da mutun ya rena kanshi ya mai da kanshi ba kowa ba hadisi na 701 801 malamin ce wa an mu'adh bin anas radiyallahu an an karbo shi ne daga mu'adh dan anas Allah shi kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للي ما يكيزينا دا منتن الله قال تبتا أغريشي قال ياتي من ترك اللباس دوان دا يبرسا كايا تواضعا لله دان كان كان دا كاي دغا الله وهو يقدر عليه الهال yana da iko akan shi mana wanda yace wasu kaya wani nau'i na kaya ba zai sa su ba kuma yana da halin sa su ko dai yana da hali ko yana da halin wani ya mashi muna ganewa ku duk wanda ya bar irin wannan kayan kaya ne masu kyau masu daraja wanda in kasa su lalle za ka birgi za ka yi kyau to sai ya bar su saboda mi kankan da kai ga Allah subhanahu wataala alhali yana da iko kaga kina ana maganan sai kana da iko in ka bar su baka da iko to ba wata falala domin baka bar su ba saboda mi baka bar su ba sai saboda ba sun yi karhin ka yawa to shi kuma so ake yi kai bari na mi na kaskantar da kai na dukawa na ainihin maimakin ka sa ma ranka maimakin ka sa wannan kayan bari ma kai sadaka da kuɗin yana ka kayi karhin abin to a lokacin ne zaka samu lada yawmal qiyamati da'ahu Allahu yawmal qiyama Allah zai kira shi a ranar alqiyama ala ru'usil khalaiq abu sa gaban halittu gaba daya gaban shaidun halittu gaba daya kowa na nan hatta yukhayyirahu har sai Allah subhanahu wataala ya bashi zabi min ayyi hulalil imani sha'a daga cikin kayan imani sai Allah ya baya zaɓin wanda yake so yalbasu ha ya sanya su kayan daraja kayan girma tunda nan duniya ka bar su ranar alkiyama za a baka kaya irin na furgewa irin kaya waɗanda a duniya ma baka yi sayin su Allah zai baka ya ce ga sanan ka zaɓi wanda kake so ka sa to kenan wannan yana nuna akwai kayan da babu kayan da aka hana kasawa in dai ba ta ba ma alhariri ba ne babu wani kaya da aka hana mutum ya sa ɗa namiji su ma mata babu wasu kaya da aka hana dukkan kaya duk darajar su duk tsadar su in dai ba kaya ne na arna ba waɗanda in kasa za a ce ka zama arni ka bar musulunci ba kaya ne irin na tsiraici ba ba kaya ne da suke nuna wulakanci da zudda mutuncin mutum ba kaya ne masu kyau ba musulunci bai ana ka sanya su ba to su waɗannan kayan masu girma masu daraja kuma kai kana da hali in baka sa su ba kuma ka bari ne saboda duka ma Allah subhanahu wataala saboda kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala saboda kana ganin da ka sanya su gara kai wani abu da kuɗin wanda zaka samu lada haka dan ba dole bane yawa dan kana da tsada kana da hali kuma kasa ba a cewa ai da ka sa su me yasa ka sa su ma da dama sadaka kai da kuna ai da a wannan walatansa nasibaka ne au kana da ra'ayin kana sha'awan ka sa kaya masu kyau ka sa Allah ya baka in kuma ka aje wannan bukatar tare ka fifita ainihi neman lada da kuɗin da zaka sayan waɗannan kaya masu tsada wannan kuma dan kanka shi ma Allah zai karbi in ka sa Allah ba zai cewa ba ka mai ruwa ka ke taimako addini da kuɗin in kuma kasa in ka kisawa kuma kai sadaka kai wani aiki da kuɗin kuma Allah zai cewa ga lada nan na baka zabin ka ne kuma abu ne mustahabi in kana so ka in baka so ka bari to duk wanda yayi wannan ranar alkiyama Allah subhanahu wataala gaban halittu Allah zai kira shi ci ga kayan nan na imani ka zabi wanda kake so ka sa sakamakon mi sakamakon irin sa a duniya ka samu hali ka sanya sa ka kisawa kai ko uwa da su kai sadaka da kudin su ko kai taimako na addinin Allah da kudin Allah ya samu dace rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne wanda yake mai kyau wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce sai babu babu tawassuti fil libas baban da yake bayanin mustabancin tsakaituwa a cikin sa kaya kayan da za ka saya ka zanki sanya matsakaita su ba masu arha ba sannan kuma su ba masu tsada ba su ba masu ɗaukar idanu ba kuma ba waɗanda yan ganka za a maida ka ba kowa ba muna gane ku wala yaqtasiru amma mutum ba zai takaitu ba ala ma yuzri bihi ko ma yuzra bihi akan abin da za a ci mutuncin shi a wulakanta shi da wannan kayan kakka takaita a kan sa kayan da kuma kullum sai a rina ka muna ganewa ko kullum sai a mida ka baya kullum sai a mida ka ba kowa ba lighairi hajatin ba tare da wata bukata ba wala maqsudin shar'iyyin kuma ba tare da wata manufa ta shari'a ba to kakka yarda ka takaita akan wannan idan ko wata bukata to ba laifi bane misali in abin ya fi ƙarfinka kana ga ka sai abinci ya fi ka sai kaya to sai ka ta sayan abincinka kawai ko kuma wata manufa ta shari'a kana ganin ka taimaki addinin Allah ka taimaki malamai ko almajirai ko ka taimaki gyaran masallatai da kudin ya ba alheri gare ka saboda haka ka takaita akan me akan sa kaya waɗanda ana rena ka ko ba haka ba ko mutumin da zaka gani mai hali ne amma kullum sanye yake da jallabiya irin ta Saudiya kullum da ya hulla ko mai hali ne ka gashi cikin katuwar mota jeep cat cat ita yake hawa taye ce kuma ba ɗaya ba biyu ba yana da yana da gidaje amma kullum da da ya rigar shi abin nan kashin ki sai gwani ta ce da kwakwakka ya hulla ya kararrama da dala ɗari ko jika guda ake sai da ta kullum ba ruwan shi wata rana ma sai ya zo shiga gida wani ya tare shi cika ina ba kuma gidan shi ne ba zo wurin wani taro mai mahimmanci za a binna a ce mai ina zaka ya zo an cece shi kuma wannan bai hana gobe ma sha wannan kayan kamar yadda aka ce wani malami an shugaban kasa kasashen laraba ne shugaban kasa ya gayyata za a liyafa ya zo kasa ya taho ya shigo mota ba da riga irin ta malamai kawai taho shi aka ce baya aka yayi aka ce ba a shiga ya gwada takarda aka ce a nan ba a shiga ma ƙasa da mota ake shiga raka takarda na san ta wani ce ka ɗauko ya je sanyo kaya ce madare bai ɗauko mota ka ɗauko shi aka tawo da shi aka sauki da wuce ko ganin mota aka gani kawai da wuce sai da aka je ciki za a cin abinci ka san wasu larabawa za ka ga hannun rigarsu daga nan ya kawo nan tsabge ki kamar mutum za tashi sama hannun riga ne nake gama daga nan ya kawo nan haka su da aka yi zanna aka kawo abinci da miya da kayan alata kawai sai zanki sa hannun riga ciki aka zo aka ce allah gawa ta malam abinci wa ya ita riga ka gaito shi yasa sau da aka riga gara ta cire banta sai zan ji tsoma kayan ciki a'a aka ce aka yi sai ya gai ya ce na zo aka hana ni shiga aka ce ba ni da kaya masu kyau na dawo kuma na sa kaya masu kyau ko kallo na ma bai ba na wuce shi yasa na ce kenan ba ne aka gayyato ba kaya aka gayyato don haka bari mu ba su rabon su to wani ba ruwan shi wani kuma aka kwagire so ɗaya aka hana shi yin wani abu to shi ke zai zuciya daga ran nan bai karasa kayan da za a wadakanta shi to ya dai dangance yadda mutum yake rayuwa ana so dai mutum ya zamanto tsakatsaki na kaya wa ana amri bin shu'aib bin nabi an jaddihi radiyallahu anhu hadisi na 802 an karbo shi ne daga amr dan shu'aib an nabi daga baban shi an jaddihi daga kakan shi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yuhibbu lalli Allah ta'ala yana so an yura aga asaru ni'matihi kufan ni'mar shi alaman ni'mar da yema bawa ala abdi gabawa shi rawahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya rawaito shi to me yasa malam bai kawo hadisi wanda yake nuna tsakaituwa cikin kayan ba sai kawo wani hadisi daban kaga wani hadisi a cikin shi ai kai tsaye ba za ka iya gane cewa an yi magana ne akan mutum ya tsakaita cikin kayan shi ba ko abinda hadisi yake nuna mamu cewa Allah yana son ya ga alama ya ga kuhon nemar da ya mabawa in ya maka nema to yana son ya ga kuhonta ya ga alamarta ko ba haka ba ya ganta ga ta nan in Allah ya baka halin ka sai moto to bai kamata ka zan kiyawo kasa a ga alamar cewa Allah ya maka nema ga ka bisa moto Allah ya maka nema ta mota ka iya sayan mota ka yi karhin ta in ka sai ta ma cikin dukiyar ka ba komi bane to bai kamata ka tsaya bisa moto ba Allah ya maka nema a ganka da kaya masu kyawu to bai kamata a ganka da kaya maras kyawu ba Allah ya maka nema gidanka a sha daɗi da bai kamata kai taɓo yankunan ba bajin ƙamshin miya na tashi gidanka ƙamshin nama yana tashi kullum sai da ji tsit sai da ji tsamin abin nan na tashi tsamin miya kuka ita an ji an ji tsamin ta yana tashi ba kamshin ta ba domin ba hada ta ba hada masa kayan da za ta bada kamshi ba kuma kai karin haka ya kamata a ce ka wuce nan ma'ana dai Allah ta'ala yana so in ya maka nema to ka ba da labari wa amma bi nemati rabbika fa'addis Allah subhanahu wa ta'ala ya ce game da neman Allah ta'ala to ka faɗi ka ba da labari ka zanta wannan nema da Allah ya maka rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi ma wa qala yace hadithun hasan shi ma hadisi ne mai kyau wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce ma'ana a duk da yake karara wannan hadisi a cikin shi ba ya bayanin irin ne abin nan irin yanayin kayan da za ka saba amma dai tun da ya zo cewa duk al'amari gaba ɗaya mafi alheri shi ne tsakatsaki ko ba haka ba hatta addinin mu tsakatsaki ne ka zalika ja'alnakum matan wasafa tsakatsaki muke mu ba mu lalace ba kuma ba mu wuce iyaka ba muna gane haka mu ba nasara bane kuma ba mai hudu bane muwa mu wuce iyaka komi tsaka-tsaki muke tsayawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya fifita mu akan dukkan al'ummomi gaba daya Allah ya samu dace babu tahrimi libasil hariri ala rijal baban da yake bayanin wato haramta sanya tubabin alhariri ga maza wa tahrimi julusihim alaihi da kuma haramta zamansa akan alhariri din kama a yi matashin kai da shi ko a yi abin nan katiba da shi a lullube ta da shi ko kujera ko wani abin zama ko wata shimfida duk ba za a zanna ba akan ainihin tibabin alhariri ko wani irin abu aka yi da shi wa sinadihim ilaihi ko kuma a jingina su zuwa gare shi a yi wani abu wanda za ka jingina amma ka jingina ne ga tibabin alhariri duka haramun ne wa jawazi lubsihi lin nisa da kuma baban zai bayanin halaccin sanya shi ga mata su mata ya halatta sa su bafin alhariri hadisi na ɗari takwas da uku mala ya ce ana umar abin al-khattabi radiyallahu anhu an kalbai ne daga umar da khattabi Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki tsira da aminci Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce la talbasul harid kada ku sanya tufafin alharid fa inna man labisa fi dunya domin duk wanda ya sanya shi a duniya lam yalbasu fil akhirah ba zai sanya shi ranar lahira ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito to da abin da kaji an ce a duniya in kai shi a lahira ba za ka same shi ba to haramun wannan abin yana nuna haramci duk da karara ba a ce haramun bane amma inda ba haramun bane a hana ka shi to saboda ya zama to haramun shi yasa in kayi shi a duniya kayi sabon Allah kenan kuma ka mutu baka tuba ba to Allah subhanahu wataala ba zai sanya ka aljanna ba balle ka samu tufafin da Allah ya ce wa libasuhum fiha harir to tufafin sa a cikin aljanna shine mai tufafin alhariri to ba za ka samu ba sakamakon me sakamakon ka riga ka ci ka canye ka canye rabonka tun nan duniya Allah ya kiyaye hadisi na 804 wa anhu ayyau dai daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu yana cewa innama yalbasu al-harira wanda yake sanya tubabin al-hariri malla khalaqa lahu wanda babu rabo gare shi ranar alkiyama mutabaqun alima ba da rabon mi kenan rabon shiga gida aljanna duk wanda ba da rabon ya shiga gida aljanna to sai ya sa tubafin alhariri ma'ana ba tubafin mutanen kirki bane a nan duniya ba tubafin mutanen kwarai ne bayan Allah ba domin tubabi ne na kasaita tubabi ne na kuri kasaita da kuri da alfahari kuma waɗannan suna bata ma mutum imani ni kuma Allah ta'ala bai san ka siffanci da duk wani abu ko ka aikata abin da zai bata maka imani ko ya rage maka kaunan Allah ko kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to shi yasa ba kowa ke saya ba sai wanda baya da rabo Allah ya raba mu da rishin rabo wa fi riwayatin lil bukhari a cikin wata riwaya ta bukhari man la khalaqa lahu fil akhirah wanda babu rabo gare shi ranar lahira shine yake sami shine yake sa tubabin alhariri qawluhu man la khalaqa lahu Quran annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man la khalaqa lahu ay la nasiba lahu babu rabo gare shi kamar yadda Allah ya faɗa wurare da ya dama cikin Qur'ani amma lahu fil akhirati min khalaq bai da rabu ranar lahira kuma wani Allah ta'ala ya ce kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim ka khalaq har guda uku ubangiji Allah subhanahu wataala yana faɗi abinda ake nufi da khalaq shine rabo Allah ya ba mu rabon aljanna hadisi na 805 malan yace wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yake jira da amincin Allah su kare tabbata gare shi yace man labisal harira duk wanda ya sanya tubafin alhariri fi duniya a duniya lam yalbasu fil akhirah to ba zai sanya shi ba ranar lahira can hanawa annabi ya ce la talbasul harira kak ku sanya tubabin alhariri fa inna man labisa fi dunya lam yalbasu fil akhirah nan kuma labari kai zai annabi ya bada man labisa alharira fi dunya duk wanda ya sa tubabin alhariri a nan duniya lam yalbasu fil akhirah ba zai sanya shi ba ranar lahira da dalilin baya da rabon gidan aljanna domin annabi ya hana shi yake bari manzo Allah ya hana maka sa tubabin kace sai ka sa duk wanda ya saba mu manzo Allah kuma ina zaya wa man yasi Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada duk wanda ya saba mu Allah ya saba mu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam lalle wata jahannama ta tabbata gare shi kuma zai dawoma a cikin tara abada Allah ya kiyaye mutabaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi wa ana ali radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina ali Allah ya kara masa yarda hadisi na 806 yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akhadha hariran ya dauko tubabin alhariri faj'alahu fi yaminihi sai ya sanya shi a cikin hannun shi na dama wa zahaban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko zinariya faj'alahu sai ya sanya zinariya fi shimali a cikin hannun shi na hagu ثم قال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna hadaini lalle waɗannan abubuwan guda biyu tubabin alariri da kuma zinariya da kuka gani daya ga hannuna na dama daya ga hannuna na hagu ko haramun ala zukuri ummati haram ne akan mazan al'ummata duk wanda yake namiji na al'umma to ba shi ba sa tubabin alhariri sannan kuma ba shi ba sanya zinariya sai dai zinariya ta zamanto kayan saidawar shi kaddarar shi ce sana'a shi ne yana saida zobba sarƙoƙi ƙundaye duk yana da shagon saida waɗannan abubuwa amma shi ba ya sawa muna ganewa ko mata ne kada ya ka halitta ma rawahu abu dawuda bi isnadin hasan abu dawuda ya rawaito shi da isnadi wanda yake mai kyau wanda hadisi karara ya nuna haramun ne ɗa namiji ya ado ya kwalliya da zinariya kamar yadda haramun ne ya kwalliya da ado da tubabin alhariri ƙarar manzala ya ce haramun ala zukuri ummati haramtattu ne akan mazajen al'ummata hadisi na ɗari takwas da bakwai malam ya ce wa na bi musa al'ash'ari radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu musa al'ash'ari allah ya kara mashi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hurrima libasul hariri an haramta tubafin alhariri wa zahaba haka ma aka haramta zinari ala zukuri ummati akan mazan al'ummata wa uhilla li inasihim amma an halatta ga matansu rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi muna ganewa ku wadda haka za ka iya sai ma matarka zinariya sai mata zobe ka sai mata yan hannu ka sai mata ah, kundaye ka sai mata ah, abin nan sarka ka sai mata yan kunnai na zinariya haka yarka duk mata in Allah ya maka wadata da ya halitta ka sai musu rawahu tirmidhi wani hadisi tirmidhi ya rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce kuma hadisi ne ingantacce haka nan ne hadisi ne ya inganta hadisi na 808 wa an huzaifa radiyallahu anhu daga huzaifa Allah ya kara mashi yarda qala yace nahana annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu an nashraba mu sha ruwa fi aniyati dhabi a cikin kwanonin zinari wal fiddati da azurfa wa anna kula biya kuma ya hana mu ci abinci a ciki wa allubisil hariri manzo Allah ya hana mu sanya tubabin alhariri wa dibaji da kuma tubabin dibaji shi ma nau'i ne na alhariri wa an najlisa alaihi kuma ya hana mu mu zauna akan shi muna ganewa ko tubabi duk guda ɗaya ne addibaji da alhariri duk duk sunan alhariri ne ya alhariri shine babba kamar yadda yadi kaga suna ne yawa cikin shi akwai dan yadi ɗaya dala ɗari akwai na ɗari na jikka jikka ko ba haka ba kamar boyin kaga shi ma hawa hawa ne yawa akwai wanda zaka binnan yadi biyar zaka same jikka biyu da rabi dala ɗari ɗari yake. Ja- wanda zaka sha iska sosai gare shi saboda mi saboda share-sharen shi wani kuma ka ganyi jikka-jikka wani kuma ka gan shi ma biyar-biyar wani ma da yari da jikka goma yake To, a- to shi ma alariri haka yake kamar shadda ce kaga suna ta tara to shi ma kala-kala ne hawa-hawa ne duka nau'in shi gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana mu musanya kuma ya hana mu mu zo mu yi zanna akan shi رواه البخاري امام البخاري رويت wannan hadisi sai babu jawazi lubsil hariri liman bihi hakkatun ko hikka baban da yake bayanin halaccin sanya tufafi ga wanda yake da kaikai yake da kaikai ga jikin shi domin a baruratu tubayul mazura a zamanin su ba su da wani tufafi mai sauki mai laushi mai tafshi wanda jikinka ba zai dauki wani abu ba ba zai zufa ba kamar tufafin alhariri wanda yake da wato ciwon kaikai ga jikin shi da jikin shi ya dauki zufa to za ka ji mi kaikai ya tashi da shi kuma nan ba zai bari ka yi kaikan ba ba zai bari ka yi zufin ba ma balle ka jikinka ya kaikai to shi yasa aka halatta shi ga wanda yake da wannan ciwon na kaikai saboda in ya sa kaikayin ba zai tashi ba zai sanyawa ne saboda mi saboda maganin wannan kaikayin nashi kawai amma ba wai dan ya halitta gare shi ba hadisi na 809 an Anas radiyallahu anhu qala rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame li Zubairi ga Az-Zubair dan Awwam Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman dan Auf manzon Allah ya musu rahusa ya yi masu rangwame fi lubsil hariri a cikin sanya tubabal hariri li hakkatin ko li hakkatin kanat bihima saboda ciwon kaikai da ya kasance yana tare da su muttafaqun alai idan su ma halatta masu ne saboda mi yawa saboda ciwo ba wai saboda kawai haka nan ba ba dan suna su ba dan ba su da lafiya ne ita kuma da ma ad-daruratu tubihu al-mahdura Allah ya sa mu dace wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi babun nahi sai baban da yake bayanin hani al-iftirashi juludin numuri daga kwantawa shimfida kwatin damusoshi ko kuma namun daji waɗanda Allah ta'ala bai halatta ni ba a ji su ba warrukubi alaya da kuma hawa a kansu hadisi na ɗari takwas da goma malam ya ce an muawiya ta radiyallahu anhu qal an karbo shi ne daga muawiya Allah ya kara mashi yarda yake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tarkabul khazza kada ku hau khaz shine mi shine tufafi nawa ne shi ma na alhariri alkhaz walan nimara haka ma wato fatin dabbobi dabbobin daji kuma kada ku shimfiɗa su ku kwanta kuma kada ku hausu duka gaba ɗaya duk an hana hadithun hasan hadisi ne mai kyau rawahu abu dawuda wa ghayru abu dawuda da wani suka rawaito shi da isnadin hasan da isnadi wanda yake mai kyau kuma hadisi ne ingantacce wa ana bil malih hadisi na 811 an karbo shi ne daga abil malih an abi daga baban shi radiyallahu an yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha ya yani an juludi as-sibai daga fatin namun daji ma'ana daga shimfiɗa su mutum ya shi ya kwanta ko ko mutum ya aza su bisa sirdin dokin shi ko kuma sirdin raƙumin shi ya hau shimfiɗa ya zama tun shimfiɗa ce gare shi an hana rawahu abu dawud da tirmidhi wa nasa'i abu dawud da imamu tirmidhi da imamu nasa'i suka rawaito shi bi asani da sihah da isnadodi waɗanda suke ingantattu kuma hadisi ne wanda yake ingantacce wa fi riwayati tirmidhi a cikin riwayar tirmidhi cewa yayi naha an juludi sibai an tuftarasha annabi alayhi salatu wassalam ya hana game da fatin dabbobi na daji a shimfiɗa su a kwanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar zaki kamar damusa kamar kura waɗannan namun daji din masu mi waɗanda suke cin nama to da an hana yin amfani da fatin su a matsayin shimfiɗa wadda mutum za shimfiɗa ya kwanta ko shimfiɗa bisa sardin raƙumi ko na doki Allah kiyaye sai babu ma ya kulu babu na 125 babu ma ya kulu idza labisa thawban jadidan baban da yake bayanin abinda mutum za ya fadi idan ya sa sabon kaya aw na'lan ko kuma mutum ya sa sabon takalmi wa nahwahu da abinda ya kaba da shi duk sabon abu in ka sami ya kamata ka ci malai jarisi na 800 da goma sha biyu an abi sa'idin al-khudriji radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sa sabon kaya shine idza istajadda thawban idan yayi sabon kaya sammahu bismihi sai ya ambace shi da sunan shi ya faɗi kayan cewa wannan kaya ne na kaza kayan shadda ne misali kayan yadi ne kayan cishi ne boyin ne a imamatan rawani ne au kamisan ko riga sai ce wannan rigar ta ainihi nau'i na kaza misali ko wannan rawanin na yadi kaza au rida'an ko kuma in mayafi ne sai ce wannan mayafin ya kulu sa'annan kuma sai ce Allahumma lakal hamdu Allah subhanahu wataala ya Allah malicinmu ya Allah abin bauta mu godiya ta tabbata gare ka malana Allah na gode maka da ka bani damar sa sabon kaya domin nema ce anta ka sautani Allah kai ne ka sanya mani wannan kayan kai ka tufatar da ni wannan kayan da nasa as'aluka khairahu Allah ina roƙonka alherin wannan kayan wa khaira ma suni'a lahu kuma ina roƙonka alherin abin da aka kera kayan don shi an kera kayan ne don mi ba don asa ba saboda haka ina roƙonka alherin sanya kayan an yi su ne don asa su yi to ina roƙonka in nasa su in samu alheri kuma wa auzu bika min sharri Allah subhanahu wataala ina roƙonka daga sharri ina ina neman tsarinka daga sharri shi wa sharri ma suni alahu da kuma sharrin abin da aka yi shi domin shi rawahu abu dawuda abu dawuda ya rawaito shi wa tirmizi da imam tirmizi wa qala yace hadithun hasan duk waɗannan hadisai gaba ɗaya duka hadisi ne masu kyau kuma hadisi ne ingantacce shi ma yau ba mu karanta hadisi ko guda mai rauni ba don masu kyawu ni da ingantattu ne da kira hadisi yana nuna mamu da lokacin da kasa sabon kaya ya kamata kai wannan addu'a Allahumma lakal hamdu anta ka sautarihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu addu'a ta sa sabon kaya domin a nuna maka cewa addinin musulunci bai bar komi ba ba abin da addinin musulunci ya rabu kuma kullum addinin musulunci yana koyar da kai cewa duk abin da kake tare da shi na jin daɗi na farin ciki to Allah ya maka shi to dole ka nuna ma Allah subhanahu wataala wannan nema da ya maka da wannan kyauta da baiwa da falala da ya maka wanda da yawa daga cikin mutane ranar da za ka sa sabon kaya ba kowa ke sawa ba kaga wata kyauta ce ta Allah da Allah ya maka kana cikin ɗaiɗaikun mutanen da ran nan kake cikin sabuwar ni'ima me ya kamata kai sai ka gode ma Allah ka kakka yadda hankalinka ya dauku ka ci jin daɗi ka sa samun ka duka mance da Allah a hankalinka ya dawo ka gode ma Allah subhanahu wataala ka roki Allah alhirin waɗannan kayan kuma ka roki Allah ya kare ka daga sharrin waɗannan kaya Allah ya samu dace sai babi na ɗari da ashirin da shidda babu istihbabil ibtida'i bil yamini fil libas baban da yake bayanin mustahabbancin kwarawa da dama a cikin sutura inda ka sa kaya kamar sa hannun dama da kafar dama ko wannan da ya gabata hadal babu kad taqaddama walice wannan babu ya riga ya gabata taqaddama maqsudu manafin shi ya riga ya wuce wa zakarna al-hadith as-sahih tafi kuma a cikin shi mun bada hadisai waɗanda suka inganta wallahu ta'ala alam to baban waɗannan ladubba na saka ya kare sai kitabu adabin nawm kitabun wato littafin da yake bayanin ladubban sa kaya da yadda ya kamata ka sa da irin kayan da ya kamata ka sa da addu'o'in da zaka yi mun riga mun gabatar sai kitabu adabin nawmi littafin da yake bayanin ladubban bacci ladubba na kwana wal ifwijai da kuma ladubba na kwantawa wal qu'udi da kuma ladubba na zama wal majlisi da kuma ladubba na ni na wurin zama majalisa muna da majalisa muna da fada ko fada fada wuraren zamanmu mu to muna kiyaye ladubban musulunci a ciki koko zanna muke ciki kamar dabbobi wal jalisi da kuma ladubban abokin zama wanda kuke zama majalisa tare yana da haƙƙi a kanka kai ma kana da haƙƙi a kan shi war ru'ya da kuma ladubban mafarki ko kuma fassarar mafarki abinda za ka gani a cikin baccinka mafarkin da za ka yi babi na ɗari da ashirin da bakwai malai ce babu ma ya ƙuluhu inda naumi baban da yake bayanin abin da mutum za ya faɗi a wurin kwana lokacin da ka zo wurin kwana me ya kamata ka faɗi hadisi na ɗari takwas da goma sha uku anil bara ibn azib radiyallahu anhu qal an karɓo shi ne daga bara'u dan azib Allah ya ƙara masa yarda قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تلا دا من الله سكارة تبتا أغريش يا كسنشي إذا أوا إذن يتهو إلى فراشي يزوى شنفدشي زائم بتي da daddare nama sai ya kwanta ya bacci ala shirkihil aimani akan barin jikin shi na dama tun maƙwala sa'an nan sai ya ci Allahumma laka Allahumma aslamtu nafsi ilayka Allah na miƙa raina zuwa gare ka na ba da kaina gare ka ya Allah wa wajjatu wajhi ilayka kuma Allah na fuskantar da fuskata ya zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka kuma na fawwala na miƙa lamari na zuwa gare ka wa aljatu dhari ilayka na miƙa baya na gare ka dungurungun ina dai duka na ba da kaina gare ka ya Allah ragabatan saboda kwaɗayin abin da ke wurinka kwaɗayin ramarka da ladarka wa rahbatan kuma saboda tsoronka ilaika ya zuwa gare ka domin da ragaba da raba dukkan su ibada ne Allah duka ina yin su ne zuwa gare ka da da'una na ragaban wa rahba la malja'a babu wurin fakewa wala manja babu wurin tsira minka daga gare ka illa ilaika sai dai zuwa gare ka amantu bi kitabika alladhi anzalt na ba da gaskiya da littafin ka na alqur'ani wanda ka saukar wa nabiyyika alladhi arsal da kuma annabinka wanda ka aiko na ba da gaskiya gare su duka rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi bi hadha al-lafz da wannan lafazin fi kitab al-adab a cikin littafin adab min sahihi daga sahihi hadisi yana nuna mun cewa idan mutum ya zo bacci daga cikin addu'o'in da za a yi sai wannan addu'a in ka yi ta ita kare ta isa in ka dakata a kanta ta ishe muna gane ku in ka gano kuma ƙarin alkhairi ne an kana da in ka tsaya ga guda kawai ta isa in ka kara biyu in ka kara uku ka ce duka sai ka yi gaba daya wannan ya rage gare ka duk ƙarin alkhairi ne wannan hadisi kuma yana nuna mutum ya zai zuwa ya kwanta ya yi bankwana da duniya akan tauhidi gaba ɗaya duk wasu abubuwa da kai duk wasu abubuwa da kai ba daidai ba duk ka zo ka gyara duk ka tabbatar da cewa lalle Allah shi kaɗai ne abin bautarka ba ka da abin bauta wanda ba Allah ba komi da komi ka mika ma Allah subhanahu wataala kaga akwai cikakken tauhidi a ciki wanda dama haka Allah yake so mu tsaya akan cikakken tauhidi mu zamanto bayan Allah nagari mukhlisina lahuddina muna masu tsarkake addini gaba ga Allah subhanahu wataala shi kadai babu abokin tarayya gare shi to haka in ka zo bacci ka faɗi kalmomi waɗanda watakila ba in ka kwanta ba za ka tashi in ma ka tashi watakila to ka tashi cikin wani yanayi wanda baka san ina kake sai an dauke ka an ta asibiti da kai sai an yi kwana da ka hita daga hayyacinka to kagan ka faɗi waɗannan kalmomi ka riga ka yi saranda ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala sai yadda Allah ya da kai ka yarda da cewa lalle Allah ta'ala shine wanda yake juya rayuwarka shine wanda yake abin da ya ga dama da rayuwarka kai ba ka da komi a ciki sai abin da Allah yi Allah ya samu dace hadisi na 814 malam yace wa anhu radiyallahu anhu qal an karbo dai daga albara dan azib Allah ya kara mashi yadda ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mani idza ataita madja'aka idan ka zo wurin kwancinka fatawadda wudu'aka lis sala to kai arwalla irin yadda kake arwallar sallah kaji kaga cikin wancan hadisi ba ba dai alwalla ba ko ثم اضطجع على شقك الايمن sannan ka kwanta akan barin jikinka na dama wa qul ka ce mana ka faɗi wacce addu'a wa zakara nahwahu ya faɗi irin shi wa fihi waj'alhunna ka sanya su waɗannan kalmomin akhira ma taqul su ne ƙarshen abin da zaka faɗi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rubuta kenan duk sai an kara komi da komi duk ka kara wasu dumumuwanka duk ka kara wata hirarka da daddare in ka kwanta shi kenan kwana za ka Allah ya samu dace hadisi na 715 mana ya ce wa na shata radiyallahu ana qalat an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yusalli min al-layli yana yin sallah cikin dare 11 raka'a raka'a 11 fa idza tala'a al-fajr idan al-fajr ya bullo sallar rakataini khafifataini sai ya sallaci rakawai guda biyu masu sauki guda biyu ana manzala sallallahu alaihi wasallam raka'a nawa yake cikin dare 11 kuma ka tace ramadana da ba ramadana ba cikin ramadana sauran watanni da haka yake in ya tashi raka'a 11 yake idan alfajir yake to sai ya tsaya ma'ana yana yin har zuwa karshen mi har zuwa ƙarshen dare dare ya zo ƙarshe gaba ɗaya yanzu alfijir ya keto shi kenan an kara sallar dare yanzu kuma za a yi sallami safiya to sai ya sallaci rakawoyi guda biyu masu sauke waɗannan rakawoyin guda biyu rakawoyi ne daban koko rakatan alfijir ne yake yi thumma taja sa'annan sai ya kwanta ala shiqqihi al-ayman abu sabaran jikin shi na dama hatta yaji al-mu'azzin fa yu'zinahu har sai mai kiran sallah ya zo fa yu'zinahu sai ya sanar da shi cewa lokacin sallah fa yayi tabakun alai abinda yake nuna halaccin bayan ka zo karshen dare ka kai karshen duk kayi sallolinka kana iya kuma saboda gajiya ka dan huta in kana da mai tada ka kaga mazala yana da ladani mai tada shi in kana da sai kai in kuma ka san ba kada tunda har gari ya abin nan sai kai hakuri kai ta kyamce kyamcen ka kai hakuri kar ka yarda sallar dare ta sa kuma ka ka rasa sallar asuba mazala yana da wanda yake sanar ladani yake zuwa ci lokaci yayi muttafaqun alai bukhari da muslim su karwaita saura mazala masallacin shi game yake da ainihin gidan shi حديث ندري تقول شاشدة وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنجي إذا أخذ مضجعه من الليل إذا يكام مكونتنش أتكن دري وضع يده سيدور عنش تحت خده كرقشن كمتنش ثم يقول سأنن يتي بسمك اللهم أموت وأحيا da sunanka ya Allah nake mutuwa kuma da sunanka ya Allah nake rayuwa walinna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa idza stayqaza qala idan kuma ya farka ya tashi daga baccin shi kala sai ya ce lakal hamdu wa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ce guda ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya rayar da mu bayan ya karɓi rayuwar mu ya matar da mu ya samu mutu domin annawmu akhul maut kwana dan uwan mutuwa ne walai nushuru kuma matattara gaba ɗaya zuwa ga Allah duk wanda ya kwanta ya bacci to tamkar tamkar ya mutu ne kamar yadda Allah ya ce Allahu ya tawaffa lanfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى duwan da ya mutu Allah yana karbe mai rayuwar shi wannan hadisi ya karantar da mu shi kuma nau'i na addu'a ta kwantawa da kuma farkawa in za kwantawa kana iya cewa mi da ka kwanta sai ka ce bismika Allahumma amutu wa ahya Allah da sunanka ya Allah nake rayuwa kuma da sunanka nake mutuwa kuma idan ka barka sai ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana bada ma amatana wa ilayhi nushur addu'o'i ne guda biyu ga sunan na barkawa da kuma na kwantawa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa an ya'isha an karwa hadisi daga ya'isha kaga ya'ishu fi'ili ne ko ba haka ba ya'ishu al-insan ya ishul mar'u mastahya bi khairin mutun zai rayu matukar dai mutun zai rayu da alkhairi in yana jin kunya wallahi wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza zahaba al haya babu babu alkhairi a cikin rayuwar duniya inda babu kunya cikin ta to kaga ya ishi fili mubari'i ne marfu'un litajarrudi min an-nasib wal jazm ko kuma nan ga sunan mutun ya ishu saraka shi ma mamnu min as-sarf ne wa an ya'isha yawa sai dai ka ce jaa ya'ishu wa ra'aitu ya'isha wa marartu bi ya'isha hadha ya'ishu ya'ishu ne ga yanan wa an ya'isha ibn dhikhfa al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu an garba hadisi daga ya'ish dan dhikhfa al-ghifari Allah ya kara mashi yarda kala yace kala abi babana ya ce mani bainama da ya ishi da yazida aka gadi ɗaya ne yazidu ma yazidu fil khalqi ma yasha kuma yazidu sunan mutum ne ko to an yazidu bin muawiya kuma nan ma akwai yazid da yawa dai da yake bata miki muna yazid yazid zai ka ce wani gayin to yazid yazid yake yazid ba yazid ba bainama ana muttaji'un fil masjid yace wata rana ina kwance a cikin masallaci ala batni na kwanta ga ciki na nayi rubda ciki idza rajulun yuharrikuni bi rijli sai ga wani mutum yana motsa ni yana shura ta haka yana buguna da kafar shi wa qala sai yace inna hadhihi baj'atun yubghiduha Allah lalle wannan kwancin Allah ba ya fi shi saboda haka baya da kyau mutum ya rubuta cike kwanta haka kawai babu wani dalili babu wata bukata an akwai bukata in cikin ka ba daɗi sai ka sai ka taushe shi ka ji daɗi to sai kai amma idan babu wata larura kawai haka nan ne so kana dai ba dan jin daɗi za ka kwanta baya da kyau yawa sai dai ka kwanta ko rairan ko kuma ka kwanta gefen ka na dama kadai kuma zala ce ina hadhihi daj'atun lalle irin wannan kwancin yubghiduha Allah Allah yana kinta qala yace fa nazartu nadiba fa idha huwa rasulullahi sai ga shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi yana karantar da mu cewa ba ya da kyawu mutum ya zo kwana kawai ya lubda ciki ya taushe cikin shi sai in ka kwanta nan baka ji daɗi ba ka dawo nan baka ji daɗi ba ka yi relan baka ji daɗi ba ko ina ya ji daɗi sai ka kwatanta mi tun da jikinka ba daɗi amma kai zaman to shine kwancin ka kullum ana yin shi ne idan ana bukatar shi akwai larurar shi rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi bi isnadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce amma na hadisi mai rauni ne albani ya ce hadisi ne mai rauni hadisi na 818 malam ya ce wani abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga hadisin daga abu huraira Allah ya kara masa yarda an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace man qada maq'adan duk wanda ya zauna wurin zama majalisa fada a matsayin ka na musulmi a matsayin ka na matashin musulmi kana musulmi ka zo ka zanna wuri to duk wanda ya zanna wurin zama lam yazkurillaha ta'ala fi bai ambaci suna Allah a cikin wannan wurin zaman nashi ba kanat alaihi min Allah ta'ala tiratun sai asara ta faru gare shi ranar alkiyama sai yayi asara sai an gwada mai zama irin adadin zaman da ya waɗannan wuraren bai taba faɗin suna Allah ba wa man ittaja'a madja'an duk wanda ya kwanta wurin kwanci shi ma la yazkurullah ta'ala fi shi ma bai faɗi suna Allah cikin shi ba kanat alaihi min Allah tiratun sai asara ta kasance a kai shi wurin kwana ma in ka zo ka kwanta baka baka yi zikirin kwana ba kawai ka zo kai kwancin ina ta nuna maka wannan wurin ranar alkiyama adiba kadiba ka gani irin ladar da ake samu kai baka samu komai ba kai asara ba Allah kiyaye rawahu abu dawud bi isnadin hasan abu dawud ya rawaito shi da isnadi wanda yake mai kyau wani hadisi ingantacce ne attira bi kasrita da yi mata'un kasra al-musanna mai yaya biyu min fauka daga sama ta'un kenan wa hiya naqs shine tawayewa wa qila tabi'a aka ce kuma a bi baya abinda zai biyo baya zai kasance akan mutum ranar alkiyama ko dai mutum ya tawaye makan shi lada ko kuma bi baya shine laifi Allah subhanahu wataala yake yi da hadisi ya kwadaitar da mu cewa in ka zanna wurin zama yanzu wani za a zo wurin zama ko sallama ba kawai da abokan shi ne sallama mai zai musu yana zuwa kawai kai yan banza duk kuna nan ko ba daidai ba ne wani ka yi sallama matsayin ka na musulmi Yawwa kuma ka zanna majalisa a ci naman mutane a yi ta zagin mutane a yi ta annabi manci ka zanna majalisa a yi ta mi a yi ta zage-zage duk ba daidai ba ne majalisa ko zan na ku yi hira ta duniya ba haramta muku ba amma ka shiga haƙƙin kowa ka zagi kowa ka ci mutuncin kowa a yi hira ta ƙaruwa kuma a yi hira ta gaskiya duk hirar da za ka faɗi ka faɗi ƙarya sa'annan kuma a zangi ana subhanallah ana la ilaha illallah ana la haula wala quwwata illa billah ana allahu akbar ana faɗin suna Allah ga wurin don haka ga wani abu na birgewa kai kai abin nan yawa kai shari'a kai zagi kai wulakanci duk wani abu in ya birge ku ko wani abu ya ba ku haushi a matsayin ku na ɗayan musulmi kamata ya kokarin sunan Allah ba da wata ala ba ba shedanci za ku yi ba muna ganewa ko ko kuma wani abokinku ya dade ba yanan ya ta yi jado neman zinari shekara da shekaru ba ku da labarin shi kawai nan sai ko ga faɗa washi ya samu kudi ya ci kan kula uban nan kai A'a, ba haka ake ba ce masha Allah kai subhanallah Allahu akbar haka ya kamata a yi amma ka san matasa da sun gani sai an yi wannan wannan ashar din to ba su Allah ta'ala sai ya gwada ma duk waɗannan abubuwan da kai wurin zaman ka baka ambaci suna Allah ba alhali ya kamata ka ambaci suna Allah wurin baka faɗi ba Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi mana waɗanda suke baran addu'o'i Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatunsu abinda suke tsoro Allah ka kare su daga rishi yaran mu da suka shiga jarabawa yau Allah subhanahu wataala ka sa wannan jarabawa da suka fara sun fara ta da kafar dama sun fara ta da sa'a Allah ka sa duk wata wahala ka jayi musu ita ya Allah Allah ka sa su canye jarabawan da aka yi musu a yau ya Allah da ta gobe da ta jibi da ta jibi wancan ma Allah ka sa duka su samu gaba daya Allah subhanahu wataala ka sa ƴaƴan mu da yawa su ci wannan jarabawa ya Allah waɗanda ba samu kuma Allah ka ba su hakuri ya Allah Allah ka musanya musu da abin da yafi alkhairi daga abin da ka hana su na wannan jarabawa Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama masu yawa masu albarka Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasashen mu gaba da ya Allah Allah ka kawo mana karshe duk wata wahala da ke faruwa a cikin kasashen mu ya Allah Allah matasan mu ka shirya da su shirya addinin musulunci marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka damu da su gida aljanna za mu kare da duniya lafiya Allah ka dauka musulunci da musulmi kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين